إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في الله استمرارا لحديث شداد بن أوس رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عنه صلى الله عليه وسلم قال صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه للشداد بن أوس رضي الله عنه يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب هذا الحديث أيها الأحبة لقد سبق وأن قلنا هناك أكثر من عشر وقفات في هذا الحديث أكثر من عشر وقفات وقد سبق أن ذكرنا ثلاثة منها الوقف والوقفة الرابعة أيها الأحبة قوله عليه الصلاة والسلام والعزيمة على الرشد فالرشد هو الهدى والصلاح والحق والصواب أي وفقني للمبادرة إلى الخير وثبتني يا رب على الحق والهدى وأن أستقيم على طاعتك ومن العزيمة على الرشد أن يحبب الله جل وعلا إلى العبد المسارعة إلى الصلاة حين يسمع النداء فيحرص على الصف الأول ومنه أيها الإخوة كسب الحلال والإحسان إلى الخلق ومنه كذلك مخالقة الناس بخلق حسن والقول الحسنى للناس الوقفة الخامسة قوله عليه الصلاة والسلام وأسألك موجبات رحمتك أي رب إني ضعيف أستمد العون منك فهيئ لي من الأعمال والأقوال والأحوال التي تكون سببا لاستحقاق رحمتك وغفرانك فمما يوجب رحمة الله عز وجل أولا رحمة الخلق كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ثانيا المسامحة في البيع والشراء لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا اشترى سمحا إذا باع أخرجه البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ثالثا طلب حقه من غيره المسامحة في طلب حقه من غيره وذلك لحديث جابر السابق عنه عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى رابعا النوافل وبالأخص ما قبل صلاة العصر كما في حديث بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله مرأ صلى قبل العصر أربعا أخرجه أحمد بسند حسن خامسا قيام الليل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عنه عليه الصلاة والسلام قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى سادسا إيقاظ كل من الزوجين صاحبه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء أخرجه أحمد بسند قوي السابع والأخير قراءة القرآن والاستماع له لقوله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ففي هذا كفاية بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى ci gaba da bayani kan hadisin shaddad an aus Allah maɗaukacin sarki yarda da shi wanda ya gabata makonni biyar ko shida da suka shuɗe hadisi ne kamar yadda bayani ya gabata wanda aka samo daga shaddad ɗan aus Allah maɗaukacin sarki yarda da shi wanda imamu ahmad ya fidda hadisin cikin musnad ɗinsa imamul hakim ya fitar a cikin mustadrak ɗinsa a sheikh muhammad nasiruddin al'albani allah masa rahama ya inganta hadisi ɗin hadisin kamar yadda muka yi bayani a kuɗuba cikin kuɗubobinmu da suka gabata ya tattaro jerin gwano na kalmomi wanda suke ciki da alkairai na duniya da lahira a rayuwar al'umma musulmi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Wannan hadisi shi ne kamar haka, manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Ya shaddadu bin Aus, idara aitan nasa, ƙadikta na zuzahaba walfiddata, fakiniz ha'ula'il kalimat. Allahumma inni as'aluka thabata fil amr, wal'azimata ala rushd, wa as'aluka mujibati rahmatik, وعزائم مغفرتك وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب وأن حديثي ينقوى kamar yadda bayani ya gabata akwai gaɓoɓi sama da goma da za a tsaya kansu a fidda darussa da fa'idoji da za su amfanar da al'umma musulmi a rayuwarsu ta duniya da kuma ta gobe kiyama daga wannan hadisi na ma'aiki sallallahu Alaihi wasallam. Gaba ta farko da ta biyu da ta uku duka bayani ya gabata a kansu. gabar da za mu tashi kanta ita ce gaba ta, ta hudu amma a gurguje manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya ce ya shaddad ibn aus ya kai shaddad dan aus mun yi bayani na darussa da malamai suka cire a wannan gaba wacce ta kunshi kira ga manzan kira da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ma wannan sahabi nasa mai falala shaddad ibn aus gaba ta biyu faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam, "Iza ra'aitan nasa ƙadiktana zuzzahaba wal fidda, faknis ha'ula kalimat, idan ka ga mutane suna ta faɗi tashi, suna ta kokuwa wajen taskata abin duniya da tara shi, suna ta gasa wajen neman abin duniya da tara shi, da taskace shi, to kai karka daka tasu, faknis ha'ula kalimat, kai yi ƙoƙari ka tara waɗannan kalmomi ka taskace su gare ka saboda su ne za su amfanar da kai a duniyarka da lahirarka saɓanin taro da sisi idan Allah bai taimake ka ba hatta duniyar ma sai ka ga ba ta amfanar da kai ba faɗi tashi da kai ta yi a kan neman taro da sisi da ɓoye su da taskace su amma waɗannan kalmomi ko shakka babu za su amfanar da kai a rayuwarka ta duniya da kuma ta gobe kiyama wannan gaba ta biyu kenan ita ma bayani ya gabata a kanta a cikin kudu ba cikin kudubobinmu da ta gabata gaba ta uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara lissafo masa kalmomin da yake masa wasiya yayi kokarin taskacewa kansa in yaga mutane na kokarin taskacewa kansa abin duniya kalma ta farko Allahumma inni as'aluka thabata fil amr ya Allah ni ina roƙonka tabbatuwa cikin al'amari wani al'amari shine addinin musulunci ka sa in tabbatu in doge in jajirce in tsaye akan bautanka wannan kalma ta farko kenan ita ma bayani ya gabata akanta cikin kuduba daga kudubobinmu da suka gabata sai gaba ta hudu wacce ita ce za mu tashi a kanta a wannan hudubar tamu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga cikin jerin kalmomi da yake lissafowa shaddad ɗan aus ya yi ƙoƙarin taskacewa kansa kangewa kansa wanda su ne za su amfane shi duniyarsa da lahirarsa ya ce wal'azimata ala rushd ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala al'azimata ala rushd menene ma'anar wannan lafazi addu'a ce dai manzon Allah yake umurni wa shaddad yayi na roƙon ubangiji subhanahu wataala to ta irin addu'a ce mecece ma'anar al'azimata ala rushd ya Allah ina roƙonka al'azima in an ce al'azima shine jajircewa da dogewa da tsayawa ala rushd akan shiriya ya Allah ka sanya ni in zamanto mai tsayuwa kan shiriya mai dogewa kan shiriya mai tabbatuwa kan shiriya don duk wanda ya shiryu ba iyawarsa bace ba kokarinsa bane ba yinsa bane tawfiki ne daga gurin ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya tabbatar wa manzansa sallallahu alaihi wa sallama duk matsayin da manzan ke da shi a gurinsa amma Allah ya tabbatar masa cewar shi ba zai iya shiryar da wanda yake so ba sai wanda Allah ya ga damar shiryarwa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shiga gurin babbansa Abu Talib wanda ya tsaya wajen ganin ya ba da kariya wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tun manzan Allah yana karami daga cutarwa da tsangwama daga gurin makiya har annabi sallallahu alaihi wasallama ya girma ya kai munzalin aure ya yi aure ya hayayyafa abu talib bai daina ba shi kula da kariya wacce take ta musamman ba daga tsangwama da cutarwan ƙurashawan makka har annabi ya fara zama dattijo abu talib bai daina ba wa annabi kulawa ba har ya koma ga Allah to wannan ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi kwaɗayin shiryuwar abu talib a ce ina ma da ya shiri to lokacin da yake kan gargara ta mutuwa rai na shirin fita annabi ya yi fatan gabanin ran ya fita ya karɓi wannan addini na musulunci domin duk wanda ya mutu ba kan addinin musulunci ba Allah ba zai taɓa karɓan wani addini daga gurinsa ba wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya yi fafutukan neman wani addini kuma ya yi bauta cikin wannan addini ba addinin musulunci ba Allah maɗaukakin sarki ce ba za a taɓa karɓa daga gurinsa ba kenan ya aikin kawai ya yi wahalar banza sannan kuma ranar gobe kiyama yana cikin masu asara wanda suka taɓe wanda rayuwar duniya ba ta amfanar da su da komai ba suma cikin wuta zai dawwama to annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi fatan a ce babban nan nasa ya dace da shiga wannan addini ya yi hoɓɓasan lakana masa kalmar la'ilaha illallah ce ya am ƙun la'ilaha illallah kalimatan wahajju laka biha indallah ya babbana ka faɗi kalmar la'ilaha illallah babu abun bauta bisa cancanta sai Allah wacce da ita ne zai shiga addinin musulunci wannan kalma ce da zan nema maka kariya da ita gurin Ubangiji subhanahu wata'ala kalma ce da zan baka kwaba a gurin Ubangiji subhanahu wata'ala da ita annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kokari wajen ganin babbansa ya faɗi wannan kalmar kuma shi karan kansa babban nasa ya san faɗin wannan kalmar ita ce tsira a gare shi babban rabo ne idan ya faɗe ta sai dai matsalar da aka samu waɗanda suke tare da shi cikin jigajigan mushrikai sai suka hana shi faɗin wannan kalma suke tuna masa mahaifinsa fa addinin da ya mutu a kai fa ba addinin da annabi ya zo da shi ba ne mahaifin abu talib ɗin ke shi ne abdulmuttalib kakan manzan allah sallallahu alaihi wasallam to ƙabilanci da ta'assubanci na bin gidansu da kakansa kakan annabi kenan wanda mahaifi ne ga Abu Talib sai kange Abu Talib daga shiga musulunci ya hana Abu Talib karban wannan kalma shi yasa malamai suka ce ta'assubanci da kabilanci yana da hatsari a rayuwar musulmi domin su suka hana Abu Talib shiga wannan addini na musulunci bangarancin gidansu bangarancin mahaifinsa sai ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam huwa ala millati Abdul Muttalib shi yana kan addinin Abdul Muttalib yake ya faɗi wannan kalma annabi yana ta kokari yana ta faɗi tashi ya ga babbansa ya faɗi wannan kalma amma shi kuma ya ɗau ra'ayi shi ne yana nan kan addinin mahaifinsa bai faɗa ba har har ya yi halinsa ya cika a kan addinin mutan makka na shirka na bautan wani Allah subhanahu wa ta'ala wannan abu ya sosa wa manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ransa don annabi ya yi fatan ina ma a ce ya shiga musulunci saboda irin gudunmawa da ya ba wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya fita yana cikin zulumi da bacin rai na yadda babbansa ya rasu akan addinin shirka na mutan Makka. Sai ke cewa la'astaghfiran na laka malam unha an ni ko tantama babu ko shakka babu tabbas sai na nema maka gafara matukar ba a hana ni ba. Sai Allah madaukakin sarki ya saukar da aya ta alkur'ani ya ce innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kai annabi sallallahu alaihi wasallama baka iya shiryar da wanda kai so sai dai Allah madaukakin sarki shike shiryar da wanda ya so wanda ya ga dama saboda haka 'yan uwa shiriya tana hannun ubangiji subhanahu wataala du matsayinka da kusacinka ga ubangiji baka isa ka shiryar da wani ba sai in ubangiji ya shiryar da shi to shi yasa anan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama ya karantar da Shaddad dan Aus ya zama yana roƙon ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya shi ya zamanto mai tsayuwa kan shiriya mai jajircewa kan shiriya ya zamanto daga cikin mutane waɗanda suke na kwarai wannan addu'a malamai sun ce ta kunshi fiskoki guda hudu fiska ta farko al'azimatin alar rushut ya roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala ya datar da shi wajen gaggawan aikata duk wani aiki na alkaidu wannan ya fito daga cikin ma'anar al'azimata alar rushut in an ce al'azimata alar rushut kana roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ka ya datar da kai daga cikin masu gaggawan aikata aikin alkai kuma wannan abin da ubangiji yake so ke shi yasa ya ce fastabiqu fil khairat al-istibaq shine tserere niya da gasa ubangiji yana so bayansa su zama suna tsere tsere suna gasa wajen aikata aikin alkhairi da za su dace da yardar ubangiji subhanahu wataala to wannan ba kowa ne zai iya ba sai wanda Allah madaukakin sarki ya datar to cikin wannan addu'ar kana roƙon Ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya ka daga cikin masu gaggawan aikata aikin alkhairi shine ma'anar al'azimatu ala rushd ma'ana yana daga cikin ma'anar al'azimatu ala rushd Ubangiji ya datar da kai ya sanya ka ka samu kanka cikin masu gaggawan aikata aikin alkhairi duk wani aikin alkhairi da Ubangiji subhanahu ta'ala yake so ya yarda da shi to kana roƙonsa ya sanya ka mai gaggawan aikata shi abu na biyu da wannan addu'a ta kunsa ubangiji subhanahu wata'ala kana roƙonsa ya tabbatar da kai akan shari'a ya tabbatar da kai akan gaskiya kada kafarka ta kauce kada kafarka ta goce malamai suka ce daga cikin al'azimatu ala rushd jajircewa a kan shiriya Allah maɗaukakin sarki ya sanya wa bawa halartar sallar jam'i ya sanya wa bawa gaggawan zuwa masallaci a lokacin da aka kira sallah ya sanya wa bawa kwaɗayin sahun gaba a duk lokacin da aka zo sallah ta jam'i duk wannan ya ƙunshi ma'anar al'azimatu ala rushd sannan malamai suka ce daga cikin ma'anar da wannan addu'a ta kunsa na al'azimata alar rushut Allah maɗaukakin sarki ya datar da bawa wajen neman halaliyarsa duka wannan ya kunshi al'azimata ala rushi jajircewa da dogewa kan shiriya shine bawa ya zamanto yana faɗi tashin neman halaliyarsa yana gujewa duk wani abu wanda haramun ne duk wata dukiya da take haramun ne ko kuma akwai shubuha a cikinta yana kyamata yana guje mata yana faɗi tashi wajen neman abin da shine halaliyarsa sannan suka ce daga cikin abin da wannan addu'a ta kunsa na al'azimata ala rushud Allah maɗaukakin sarki ya datar da bawa ya zama mai kyakkyawan hali wajen mu'amalantar mutane ya zama mai saukin hali wajen mu'amalantar mutane saboda wannan ɗabi'a ce da halayya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda Allah maɗaukakin sarki a gurare daban-daban cikin alƙur'ani ya yi shaida wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kyawawan ɗabi'u da kyawawan halayya Allah ya ce innaka la'ala khuluqin azim yace fa bima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik Allah masa yabo yayi masa jinjina wajen ishara da bayyana cewar yana kan hali wanda yake nagartacce kyakkyawa wannan shaida ce daga gurin ubangiji subhanahu wataala yayi wa manzansa sallallahu alaihi wasallama to kai ma yanzu a addu'ar nan da kake cewar wal'azimata ala rushd kana roƙon Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya ka ka zama mai dogewa, mai tsayawa, mai jajircewa a kan shirya daga cikin ɓangarorin na shirya, ɓangarorin shirya ka zama to mai kyakkyawan ɗabi'a, irin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mai kyakkyawan hali kamar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mai taushi wajen mu'amalantar mutane ta yadda ba wanda zai mu'amala da kai ce tir ko ya ce kaito saboda mai saboda Allah ya datar da kai da shiriya yana daga cikin kuma ɓangarorin shiriya ka zamanto mai kyakkyawan ɗabi'a ka zamanto mai kyakkyawan hali sababi cikin sabubba da suke sabawa ya dace da aljannar ubangiji subhanahu wataala wannan gaba ta ta hudu kenan cikin gabobin wannan addu'a din gaba ta biyar fadin annabi sallallahu alaihi wasallama da ya ce wa as'aluka mujibati rahmatik kuma kai shaddad ina karantar da kai daga cikin kalmomin da zaka taskace wa kanka wannan addu'ar da zaka nayi cewa wa as'aluka mujibati rahmatik kuma ya Allah ina roƙonka abubuwan da za su wajabta min dacewa da rahamarka wannan gabar 'yan uwa tana da matukar faɗi faɗin gaske wanda ina ga yanayi na lokaci ba zai bar mu mu fito da fiskoki da suke sa bawa ya dace da rahamar Ubangiji ba. Malamai sun ambaci fiskoki sama da goma, da suke sa bawa in ya lazumci waɗannan fiskoki, to ko shakka babu zai dace da rahamar Ubangiji. To ina ga sai mu tsaya a wannan gabar saboda yadda lokaci ke daga mana hannu, muna roƙon Ubangiji subhanahu wata'ala da sunayensa kyawawa da siffofinsa maɗaukaka ya shiryar da mu kan hanya wacce take madaidaciyar hanya hanyar da yake so kuma ya yadda da ita ya ubangiji ka tseratar da mu daga gocewar kafafuwa ka tabbatar da mu kan wannan addini naka na musulunci ka sanya ƙarshen magana mu a wannan duniya ya zamanto la ilaha illallah ka sanya mafi kyawun wuni a gare mu wunin da zamu koma gare ka ka sanya mafi kyawun lokaci a gare mu lokacin da zamu koma gare ka Allah ka datar da mu da datarwarka ka shiryar da shugabanninmu ka sanya tausayinmu a cikin zukatunsu ya Allah ka jagorantar da mutanen kirki a kanmu kar ka jagorantar da mutanen banza a kanmu ya Allah kar ka bar mu da iyawanmu ya Allah kar ka bar mu da wayonmu ka shiga cikin al'amarinmu ka gafarta mana zunubanmu ka ji kanmu ka tausaya mana ya ubangiji ka saukar mana da ruwanka daga sama abin da ya saura na amfani da bai karasa ba ubangiji ka karasa mana da shi abubuwan da suka nuna manoma suka kwashe suka kai gida ubangiji ka sanya albarka ciki ubangiji ka karyar mana da farashin abinci ubangiji ka karyar mana da farashin abubuwan bukatu na yau da kullum ubangiji ka karyar mana da farashin abubuwan masarufi duk abin da yafi karfin mu ubangiji ka iya mana abin da ba za mu iya ba ubangiji ka iya mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله